نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل لا من من نعم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن ومن يأبى يا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى نعم رواه البخاري
الثالث hadisi na uku a cikin wannan babi shine ana abi hurairata radiyallahu anhu wannan hadisi an amso shi daga abi huraira abdurrahman ibn sakhar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abu huraira ya ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba wato dukkan al'umma ta gabaki daya yadkhuluna aljanna za su shiga gidan aljanna illa man aba face dai wanda yace baya so face dai wanda ya hanu yace baya son gidan aljannar qila waman ya aba ya rasulullahi نعم sahabbai suka ce ya jakadan Allah wane ne zai ce baya son gidan aljanna yanda kake bayanin nan nata yanda Allah ya yi bayaninta a cikin alkur'ani gashi kuma yanda kake mana bayaninta dalla-dalla wane ne zai ji ta ya ce baya santa ko kuma wane ne zai ganta ya ce ba zai shiga ba Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da su man ata'ani da khalal janna dukkan wanda ya bi ni ya yi min biyayya sau da ƙafa cikin dukkan abin da na zo da shi ya aikata gwalgwadon ƙarfinsa gwalgwadon ikon shi abubuwan da na yi hani a kansu ya guje su to da halal janna zai shiga aljanna wa mana asani faqad aba dukkan wanda ya saba mu ya yi taurin kai ya nuna cewa abin da na zo da shi ba zai mishi biyayya ba a kai ba zai yi biyayya a kan shi ɗari bisa ɗari to faƙar a ba hakika ya ce baya son aljanna sun yi hannun riga da aljanna wannan hadisi al'imamul bukhari ya rawaito shi wannan hadisi yana bayyana mana cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato kamar yadda muka karanta a aya ta jiya ta karatu na shekaran jiya man ata Allah man ata ar-rasul faqad ata Allah dukkan wanda ya bi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam hakika ya bi Allah subhanahu wa ta'ala man yuti'i ar-rasul ko man yuti'i ar-rasul faqad ata Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihi hafi alaihim hafiza wato yana nuni akan cewa dukkan wanda ya bi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ha Allah subhanahu wa ta'ala yawa biyayya ya tabbata a cikin hadisai ingatattu akwai hadisi na Jabir ran Abdullahi wanda yana cikin sahihul Bukhari wanda yake magana akan irin wannan din Jabir ɗan Abdullahi ya ce, Ja'at mala'ikatun ilan nabi sallallahu Alaihi wasallam, wa huwa na'imun, faƙala ba a duhun innahu na'imun, wa ƙala ba a duhun inna la'aina na'imatun walƙalba ya ƙazal.
نعم Faƙalu inna lissahibi kuma haza matsalan fadribu lahu matsala. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثل مثله كمثل ر- كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الدار ل- ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقاها فقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا الدائي محمد صلى الله عليه وسلم فالدار الجنة فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم faqad asalla wa muhammadun farqun bainan nas to haka Jabir dan Abdullahi ya kawo wannan asar dan al-Imam al-Bukhari ya kawo shi cikin wato littafin sa al-Jami'ul Musnad as-Sahih ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana barci mala'ikai suka zo mishi da suka zo shashe daga cikin mala'ikan suka ce to hoku wanda kuka zo gurin shi barci yake waɗansu daga ciki suka ce eh idan ne yake barci amma zuciyar a tsaye take saboda annabawa kowane annabi haka ne barcin shi dama yana barci da idanuwansa amma kuma zuce shi a farke take ba irin namu bane idan ya barci dukan shi ya tafi shi yasa duk abin da annabawa suka gani a cikin mafarki to wannan wahayi ne daga Allah subhanahu wataala ru'yal anbiya'i wahayun ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى an gane ko kowane annabi haka Anas dan Malik yace wa kadhalika al-anbiya'u tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum haka annabawa na Allah suke idanuwansu suna barci amma kuma zukatansu ba sa yin barci Nana Aisha ta ce qultu ya rasulullahi atanamu qabla an tutir qala ya Aisha inna aynayya tanamani wala wala yanamu qalbi an gane ko to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da suka faɗa haka suka ce to wannan mutumin naku wanda kuka zo wajen shi to wa akwai babban misali a tattare da shi ku buga mai misali din nan suka ce to mutumin da yana barci ya za a buga misali da shi waɗansu daga cikin mala'ikan suka ce eh a idan ne yake barci amma kuma zuciyar a farke take shi kenan suka ce to manzan allah sallallahu alaihi wasallama wato farin jakada ne na Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi a matsayin wanda zai yi kira zuwa ga wato wani babban abinci wata walima wanda aka shirya a cikin gida wanda ya kirayi duk wanda yake so ya ci wannan walima ɗin suka ce duk wanda ya shiga cikin wannan gida zai ci wannan walima duk wanda ya amsa wa kiran wannan mai kira zai shiga wannan gida kuma ya ci wannan walima da aka shirya duk wanda kuma wato ya ƙi amsa wannan kiran na mai kiran nan da ya ba zai shiga gidan ba kuma ba zai ci wannan abincin ba ya ce to kuma ya bayani mana fahimta da kyau suka ce to ai barci yake waɗansu suka ce eh barcin da yake ai idanuwan ne suke barci amma zukatan zuciyar tashi a fi a falke take shikenan suka ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine addai gidan kuma da ya kira zuwa gare shi ita ce aljanna duk wanda ya bi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to ya bi Allah subhanahu wataala kuma zai shiga aljanna dukkan wanda ya saba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to ho ya sani huwa Allah subhanahu wataala ya saba wa kuma ba zai shiga gidan aljanna ba to ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wallazi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar hadithin abu huraira wanda yana cikin sahihu muslim an gane ko so shine anan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce kowa daga cikin al'ummata wannan ana nufin ummatul da'awa ba ummatul ijaba ba kowa daga cikin al'ummata zai shiga aljanna face dai wanda ya ce baya so sahabbai suka ce wane ne zai ce baya son aljanna ya ma'aikin Allah maza Allah ya ce to duk wanda ya bi ni zai shiga aljanna duk wanda bai bi ni ba shi kuma to ya ce baya son aljanna kenan wannan hadisi bukhari ya rawaito shi na'am na'am arabi an abi muslim wa qila abi iyas salmat ibn amr ibn al-akwai رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم نعم الرابع حديث نهد أتكن ونن بابي شين حديث أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوعي سلمة ابن عمرو ابن الأكوعي الله تعالى يقال يدادش wato abu muslim yawanci shi ya fi shahara da shi saboda ya fi shahara da abu muslim yawancin alkunyarsa ana ce mai ya aba muslim araka ta taharrar salata inda hadhihi al-usbuwana ya aba muslim wato yana dafin salama ibn amr ibn al-akwai Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace anna rajulan akala akala inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bishimali haƙiƙa wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya fara cin abinci da hannunsa na dama a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da hannun shi na hagun a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faƙal sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi kulbi yaminika wane ka ci abinci da hannunka na dama ƙwalala la astati'i ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa mai haka sai shi wannan mutumin ya ce ya rasulallahi ba zan iya ci da hannuna na dama ba ƙwala lastaɓata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to kada Allah sa ka iya ci da hannun naka na damar wato wannan yake nuni akan halaccin yin addu'a wanda take mummuna ga mutumin da ya saba wa addini na musulunci dukkan mutumin da shari'a ta musulunci ta bayyana a gare shi kuma aka umarce shi da ya aikata ta ce ba zai iya yi ba saboda girman kai to ya halitta a mugunyar addu'a ce kada Allah sa ya iya yin nata to shine anan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce da shi lasta ba'ata kada Allah sa ka iya ci da hannun naka na damar ma mana'ahu illa al-kibr wato ba abin da ya hana shi ya bi sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu face dai girman kai to fa ma rafa'aha ila fihi tun daga wannan lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya mai wannan mugunyar addu'a ya daga hannunsa na dama bai kai shi bakinsa saboda an kare wato addu'a ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba wasa ba ce hatta addu'a ta sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato auliya'ullahi salihun wato waliyan Allah waɗanda suke nagari bayin Allah na ƙurai sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam taɓa su wato akwai matsala sosai wata rana ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sa'ad ibn abi waqas Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi sa'ad a lokacin umar ɗan khattab shine shugaba a garin kufa shine limamin su shi yake musulmanci yake jagorantar komai da komai shine wakilin umar a can shikenan waɗansu daga cikin mutanen kufa suka yi tattaki suka zo madina suka kawo kukan sa'ad ibn abi waqas wajen Umar na Khattab daga ce ya amiral mu'mini wannan mutumin da ka jibinta mana shi ya zamanto shine gwamna a can a garinmu hatta sallah ma bai iya yi ba bai iya kaza ba bai iya kaza ba shikenan Umar dan Khattab da suka fada mai haka sai ya ce to ya aika letar cewa ya cire shi an cire Sa'ad ibn Abi Waqas daga wannan matsayin nashi ya dawo ya yi haƙuri sai ya naɗa musu ammar ibn yasir a matsayin shi zai ci gaba da gudanar da abin da wato shari'a ta musulunci wato za ta zartar a can shikenan ana nan ana nan fa arsala rijalan aw rajulan ila ahli al-kufati fa sa'ala anhu ala al-kufa shikenan sai Umar dan Khattab kuma daga baya sai ya aika mutane a wata ruwala ya ce mutum ɗaya sai ya aika wata ruwala ya ce mutane wata sai ya aika mutane da yawa su je su can birnin kufa su yi tambaya game da abin da ya shafi wato sa'ad ibn abi waqas su bi masallaci masallaci su tambaya bayan an gama sallah to a yi tambaya akan yaya lamarin sa'adu yake wa nuna alaihi ma'rufan yan masallacin nan kowane masallaci suka shiga idan suka yi magana akan sa'ad wato gwamna wanda ya gabata yaya kuka a zamanin shi yaya kuka ji su ce alhamdulillahi sa'adu Allah saka mai da alkhairi Allah ya ji kan mahaifa ya mana kaza ya mana kaza ya yi adalci ya yi adalci hatta da khala masjidan libani absin faƙama rajulun yuqalu lahu aba yuqalu lahu ikuna aba sa'ada faƙala amma idna shadtana fa inna sa'adan la yasiru bis sariya wala yaqsimu bis sawiya wala ya'dulu fil qadiyya shikenan sa'ad ibn malik a wato wannan mutumin da ya shiga wani masallaci na banu abs sai wani mutum ya tashi ana ce da shi wato ana mai alkunya da abakata da ya ce to tun da dai ka faɗa haka sa'adu ɗan abi wa ƙas na farko baya fita yaƙi kawai tawaga yake aikawa baya so a kashe shi kenan na ɗaya kenan san rayuwa gare shi na biyu kuma wala ya ƙasimu bisa wuya in aka zo baya yin rabo daidai daidai na uku wala ya adu fil qadiyya baya yin adalci a hukunci kawai in yaga cewa kai mai dan huska ne mai kaza ne sai baka gaskiya sa duna abi wa kasu da yaji haka yace to tunda dai so kage uku ka muni ka ce ba na fita yaki ba na adalci wajen raba ganima sannan kuma ba na yin adalci wajen hukunci to ni ma zan gaya wa Allah maganganu guda uku zan yi addu'a uku a kanka ce Allahumma inna abdaka in kana abduka hadha kadiban dama riya'an wa sum'atan fadil umrahu wa adil faqrahu wa arridhu bil fitan Abdul Malik yace fa ana ra'aytuhu ba'du qad saqada hajibahu ala aynayhi min al-kibari wa innahu la yata'arradu lil jawari fi turqi yaghmizuhunna sa'ad ibn abi waqas da yaji wannan maganar da shi wannan mutum ya faɗa a kan shi ta rashin daɗi ya ce to Allah in dai wannan bawan naka da ya tashi ya maganan nan ƙarya yake mu ya faɗa haka ne kawai don saboda ya nuna wa mutane ni ba mutumin kirki ba ne Allah ina roƙonka ka tsawaita rayuwar shi kalka amshiransa da wuri sannan kuma ya Allah ina roƙonka ka tsawaita talauce shi ka danne mai wato kada ka bashi alheri sannan kuma ya ubangiji ina roƙonka ka jefa shi ka yi ta jefa shi cikin fitintunu shikenan wannan mutumin ana nan ana nan ya manyanta gashi ya zamanto dattijo tukuf-tukuf amma in yana tafiya akan titi in ya ga budurwa sai ya je ya matse ta ya kama ta 'yan mata in suka ganshi suke tserewa gashi dattijo ne amma kuma yana sha'awa mata in ya gani 'yan mata a titi sabbin tashi sai yana biya yana kama su a hanya ya ce yau kana ba'adu idan su ila ya kula a sabatini da awatu sa'adin yana cewa addu'ar sa'adu ce ta kama ni saboda sahabi na annabi ka taba shi to haka nan ma yake alayhi salatu wassalamu yana faɗa mai haka yace lasta bata kada Allah sa ka iya din shi kenan ku tun daga shi aka gama to shi yasa kada mutum ya dinga cin haƙƙi na mutane wani yana gaya wa Allah subhanahu wata'ala Allah ya mai kaza to wallahi Allah zai ma a kiyaye haƙƙi na jama'a to wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi akwai ɗaya daga cikin agola na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda ana ce da shi Umar ibn Abi Salama Umar ibn Abi Salamata wanda yana ƙalƙashin wato kulawar ma'aiki alaihi salatu wasalam kuntu hulamun fi hajri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tadishu fi sahafa wa fi riwayatin faja'altu akulu wa li muslimin min lahmin wa lahuma min nawahi sahafa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gulam sammi allaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik wato ruwa ta bukhari ya ce fama zalat tilka ni'mati ba'du shi ma irin haka ta faru da shi tare da manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune suna cin abinci da shi sai ya ga wannan yaro Umar hannun shi yana shiga ko ina yana shawagi ya meka hannun shi a wancan bangaren na tire ya meka hannun shi a wancan bangaren ka ganshi a gurin wancan ka ganshi a wancan bangaren manzon Allah ya ce yaro idan za ka ci abinci ka ce bismillah sannan kuma ka ci gabanka sannan kuma ka ci da hannunka na dama ya ce tun daga wannan ranar da manzan Allah ya gama haka wannan siffofi guda uku ba su kasance ba su ne wato siffar cin abinci na in zan ci abinci sai na tsira bismillah kuma hannuna da dama zan saka sannan kuma gabana zan ci bana cin gaban wani to haka shi yayi kuma yawan ya lafiya na'am الخامس عن أبي عبد الله نعم الخامس عن أبي عبد الله النعمان النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أن أنا أن قد أقلنا عنه أنا.
نعم أن قد أقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتصون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم hadisi na biyar a cikin wannan babe shine hadisin baban abdullahi annu'man ibn bashir Allah ta'ala ya kare yadda da shi نعم annu'man ibn bashir ya ce na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa latusawunna sufufakum lalle ne wallahi ku dinga daidaita sahu sahunku a cikin sallah aula yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko kuma lalle ne ubangiji subhanahu wata'ala ya sassaba tsakankanin husakunanku wato ɗayan biyu imma dai ku daidaita sahu sahunku a cikin sallah imma kuma ya zamanto an samu rashin fahimtar juna a tsakankanku wannan hadisi muttafaqun alaihi al-imamu al-bukhari da al-imamu muslim suka rawaito shi a cikin wata ruwaya ta al-imamu muslim annu'man ibnu bashir yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusawwi sufufana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daidaita sahu-sahunmu a cikin sallah نعم idan za mu shiga sallah kafin a fara sallah to ma'aiki alaihi salatu wasalam ya kasance yana daidaita sahu-sahunmu ya shigo ta wannan sahu ɗin ya gani sahun nan ya meke ko bai meke ba idan mai meke bai gyara shi ya meku da kyau sannan kuma sahu na bayan shi sannan sahu na bayan shi hatta ka annama yusawwi biha alqidah har dai kai ka ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wato yana daidaita kibiyoyi ne da wannan sahun namu wato sai ya ga sai ya ciccir alqidah wato ita ce kibiya lokacin da ake hiƙa ta ake gyara ta yanda ake seta ta da yar uwarta kan ɗaya ta ɗaya tsawo za a zamanto ƙarshen su an daidaita shi yanda ɗaya bata huto ba ɗaya bata shiga ba za su zamanto ala samtin wahida to haka ma'aice sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana daidaita sahu sahu na sahabbansa hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu har dai yayin da ma'aikin sallallahu alaihi wasallama ya ga cewa haƙiƙa mu mun fahimci abin da yake nufi kafin ma ya fito daga cikin gidansa za mu daidaita sahu da kanmu yana fitowa ya ga abin da yake so ɗin sai ya shiga sun makaraja yauman sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fito wata rana daga cikin gidansa faƙama ya shiga ya tsaya a gidan shi na limami hatta kada an yi kabbira saura kiris ya ce allahu akbar fara'a rajulan badiyan sadaru sai ya ga wani mutum daga cikin sahabban shi kirjin shi ya fito daga cikin sahu sai ya ga wani daga cikin sahabbai nashi wanda suke sahu na farko ya ga kirjin shi ya tullutso ya fi na kowa daga cikin mamudin wato shigowa ciki faƙala ibadallahi la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya ku bayin Allah lalle ne wallahi ku dinga daidaita sahu sahunku ko kuma lalle ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saba fusakunanku to wannan hadisi a cikin shi akwai alwa'id narko ban tsoro ga dukkan waɗanda suke saba suke ƙin daidaita sahu-sahu. Al'imamun Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin, Yahya bin Sharaf, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama mai littafin nan na Riyadu Salihin, wato lokacin da yake yi wa sharhin wannan hadisi cikin littafin Alminhaji sharhin da yawa Muslim, ya ce abin da yake nufi da cewa la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sassaɓa tsakankanin husakunanku shi ne yuƙi'u baina kumul adawata wal bagda'a wa ikhtilafal qulub ubangiji tabaraka wa ta'ala ya afkar da gaba da kyama da saɓanin zukata a tsakankaninku gashi dai a waje ɗaya kuke a zaune amma kuma wannan tashi daban wancan ra'ayin shi daban wancan ra'ayin shi daban haka kuma abul abbas al-qurtubi ya faɗa cikin littafinsa al-mufhim wato wannan kuma yake nuni akan cewa duk wato lokacin da ba a daidaita sahu sahu to Allah subhanahu wata'ala sai ya cire haɗin kai sai ya cire haɗin kai na wannan al'umma din ya zamanto gashi suna zaune a gari ɗaya amma kuma hankalinsu ba a haɗa ba zai zamanto kowa in wata guguwa ta zo za a iya jan shi da shi a hallakar da sauran al'umma din to wannan dalilin da ya sa kenan wato sahu idan ba a daidaita shi to akwai matsala mai girma umarni daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama idan ya zo shi to kai tsaye ana ɗaukan shi a matsayin wajibci sai dai an samu wani umarnin ko kuma wani aya wanda ya juyar da wannan umarni daga wajibci ya maida shi mustahabbanci kamar yadda malamai wato suka yi bayani a kai to akwai hadisai da dama wanda suke magana akan daidaita sahu sali irin su hadisin Anas dan Malik wanda yana cikin sahihain manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min walil bukhari iqamati wa li muslimin tamami wa lahumma as-salati wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku daidaita sahu sahunku dan daidaita sahu yana daga tsaye da sallah ko kuma yana daga cikar sallah a cikin wata ruwaya ta al-Imam bukhari ce kana ahaduna yulziku mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadami sahibihi a cikin wata ruwaya ta al-Imam al-Bukhari anna Anas ibn Malik radiyallahu anhu qadima al-Madinata fa qalu ma ankarta minna منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف ga hadisin Abu Huraira wanda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim din manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce a ƙimu sufufa fi salati fa inna ikamata safi min husni salah ga kuma hadisi na albara ibn azib wanda yana cikin sunan na abi dawud kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya takhallalu as-saffa min nahiyatin ila nahiyatin ويقول يمسو صدورنا ومناكبنا ويقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول وفي رواية وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يسل بها صفا حديث عبد الله بن عمر وندشيما أبو داود يا رويتوش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قضى صفا قضاه الله ga hadisin Abdullahi dan Abbas wanda shi ma yana cikin Abu Dawud din khiyarukum alyanukum manakiba fi salati ga hadisin Anas dan Malik manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi inni la ara ash-shaytana yatakhallalu minkum yatakhallalu min wara'i safi ka'annaha al-hadfu wato akwai hadisai da dama wanda suke magana akan daidaita sahu-sahu wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya bai wa sahabbai umarni akan daidaita sahu kuma shi wannan annu'man ibn bashir kamar yadda yake cikin ruwaya mu'allaka cikin sahih bukhari yace ra'aytu ar-rajula yulziku ka'abahu bi ka'abi sahibi yace na ga mutum daga cikin mu wato kafar shi tana mannewa da kafar soban shi an gane ko na'am
السادس عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهلها من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم متفق عليه na'am hadisi na shida a cikin wannan babe shine hadisin Abu Musa Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari Allah ta'ala ya kare yadda da shi Abu Musa al-Ash'ari yace ihtaraqa baitun bil Madina wani gida wani ɗaki yayi gobara a birnin Madina ala ahlihi masu shi suna ciki minan laili a cikin dare فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم yayin da aka bai wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wato waɗanda aka yi gobarar na a gidansu wanda suna cikin ɗakin gobarar ta kama ƙala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce inna hazihin nara aduwwun lakum haƙiƙa wannan wuta da kuke gani maƙiyar ku ce fa'iza nimtum fa'aɗufi uha ankum idan za ku kwanta ku yi barci to ku kashe ta saboda kada ta cutar da ku. Wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Abu Musa al'ashari ya ce ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama yana zaune a fadar shi da safi aka zo aka ce da shi gidan suwa ne ya kama da wuta. a ciki kuma suna ciki wutar ta kama shikenan maza Allah sallallahu alaihi wasallama da aka bashi wannan labari sai ce inna hadhihi naru inna hadhihi nara aduwwun lakum ma'ana inna ma hadhihi naru aduwwun lakum haka yake cikin wata ruwaya inna ma hadhihi naru aduwwun lakum sani dai kadai wannan wutar makiyar ku ce a ibnul arabi al-maliki mai littafin aridatul ahwazi wato ya ce abinda ya sa wato ya zamanto gashi daga cikin atul hasar wato saboda innama min adatul hasar innama hadhihin naru aduwwun lakum sani dai kadai wannan wutar makiyar ku ce tare da cewa kuma ana abubuwa da yawa da ita wanda yake na amfanuwa ga musulmai irin kaga za ta dauha maka tuwo ka ci ka yi saur da shi da asubahi kaga za ta dauha maka shinkafa daga tauri ta koma taushi ka ci ka ji daɗi hatsi idan aka mai wani tasrifi aka mai da shi gari za ta maka shi tuwo ta gyara maka shi kaga waɗannan dukkan abin da za a amfana ne da shi maka idan ka siyo ta da tauri taurin nan nata idan aka yi ɗan ruwan zahi aka saka ta za ta sa ta yi taushi ga nama in ka siyo dabba za ta dawa maka shi to amma manzo Allah ya ce makiyar ku ce to ibn al-arabi al-maliki yace fuskar da yasa yace wuta makiyar mu ce saboda wuta kamar yanda makiyinka idan ya mamaye ka abin da yake so shine ya hallakar da kai ya hallakar da dukiyarka to haka ne ita ma wuta idan ta mamaye mutum ta hallakar da shi da dukiyar shi da iyalinsa gabaki ɗaya haka take mishi to shi yasa ya kamanta su to kuma a wata ruwayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an ba shi labarin cewa wannan alfasika ita ce ta janyo wannan lagwani na wuta ya zama to ya kama da dace bera bera ita ta janyo wannan lagwani na wuta sai ta karkata shi tana karkata shi kuma sai ya zubu da wutar da suka zubu kuma sai suka kama ɗakin da suka yi gobara to kuma ɓeran nan wanda ya turo shi ya hankaɗo shi ya zo wannan gurin shi ne shaidan to shi za kaga inda shaidana da kuma aduwun fata hiduwa aduwa shaidan shi ya ingizo ɓera ɓera shi kuma ya zo shi ya kama wannan wuta da gwami ya kifar da ita sai zamanto wutar ta kama a ɗakin kuma waɗanda suke ciki suna barci sai gobara ta mamaye su ga baki ɗaya suka kone a ciki to wannan umarni ne wanda yake na irshadi idan za a kwanta a yi barci a kashe wuta to malamai suka ce idan gidan ya zamanto ba mutum ɗaya ba ne yake kwana a ɗakin ko ba mutum biyu ba uku ba to abin da ya kamata shine wanda zai yi barci da ya ƙarshe wanda ya shigo daga ƙarshe doka ce ya kashe wannan wutar to kuma sai suka samu saɓani irin wannan wuta tamu ta lantarki shin za ta shiga ciki ko ba za ta shiga ba saboda wancan sababi da ya sa aka yi wannan gobaral shine bera ne ya janyo ya karkato lagomin ya zubar da fitaral din wuta ta kama gurin kuma ya zamanto an yi gobarar nan so irin wuta wannan tamu ta lantarki wanda a sama take bera ba zai iya ba ma zuwa ya wannan in ya ce zai je ya aika aika ita za ta kama shi ta kashe shi to hal ita za ta shiga ko ba za ta shiga ciki ba waɗansu daga cikin malamai suka ce idan akwai larura ta abar wutan na a kunne saboda waɗansu abubuwa ko akwai wani marar lafiya ko akwai yaro wanda idan ya motsa ba za a gane inda yake ba dole sai da wuta ɗin nan za a iya bari saboda wannan ita an amincewa wannan hallakarwa ɗin a tattare da ita to amma waɗansu suka ce a ta koda ta kasance tana cikin gidanta irin wuta wanda take ta ta lantarki to ita ma dai a kashe ta wato saboda umarni daga ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi na'am نعم السابع عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Mm, إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم mm, كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب والعشب الكثير وكان منها أجاجب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء kala'an kala'an ba kala'an ba نعم kala'an كلاء نعم ولا تنبت كلاء كلاء kala'an kala'an كلاء نعم na'am فذلك مثل من فقه في في دين الله ونفع ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه فقه بضم القاف على المشهور وقيل بكسرها أي صار فقيها
asabi'u anhu hadisi na bakwai a cikin wannan babe daga malam abu musa abdullahi ibn qaisin al-ash'ari radiyallahu anhu abu musa al-ash'ari yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna matsala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilm haqiqa kwatamkacin abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo ni da shi minal huda wal ilmi na shiriya da ilimi kwatamkacin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya turo ni da shi na shirye da ilimi ka matsali ghaisin asaba arda wato tamkar misalin gilgije ne tamkar misalin mamakon ruwan sama ne wanda ya sauka a ƙasa sai ya zamanto ƙasar ba kashi ɗaya ba ce fakanat minaha ta'ifatun tayyibatun sai ya zamanto a wannan kasar da ruwan sama ya sauka a kanta akwai wani yanki wanda yake mai kyau yanki wanda yake mai tsatse yanki wanda yake irin jigawan yanki ne dabilatil ma'a sai ta amshi wannan ruwa da hannu biyu fa ambatatil kala'a wal ushbal kathir wato sai ta tsirar da ciyawu sai ta tsirar da ciyawu da kuma al'ushubal kathir tsiro wanda yake mai yawa ta fitar da ciyawu wanda ma ba a shuka ba da kuma shukar da aka yi irin guri wanda yake kyakkyawa wa kana minaha ajadibu amsakatil ma sai ya zamanto a wannan ƙasa mai irin wannan yanayi mai kyakkyawan wannan yanayi to akwai wani ajadib wani gwadabe amsakacin ma a sai ya rike wannan ruwa ɗin irin yanzu misali mu ɗauka irin wajen wajen gaduran an gane ko ga guri na wanda idan aka yi shuka shuka tana da kyau kuma ga gurin gangare akwai ruwa a nan wa kana minaha ajadib sai ya zamanto a wannan ƙasa ɗin akwai wani gwadabe wanda amsakatil ma'a wannan gwadabe ɗin ya rike ruwa ɗin da ruwan saman ya sauka sai ya taru a wani guri ga wannan gurin an yi shuka shuka ta huto ga wannan gurin kuma ruwa ya taru فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا na'am sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mutane da wannan abin da wannan ƙasa ta rike na wannan ruwa fasharibu minha da suka zo su wajen wannan gwadabe ɗin suka sha daga wannan ruwa wasaƙau suka shayar da wato dabobinsu wa zara'u kuma suka yi shuka wa asaba ta'ifatun minha ukhra ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce sai kuma wato wata yankin na daban wani yankin na daban daga wannan ƙasa ɗin inda ruwan ya sauka sai ya afku a wani guri wanda inna ma hiya qi'anun wannan gurin heleluwa ne shine alqi'an shine almakanul mustawi min al-ard as-safsafu almakanul mustawi min al-ard فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء باتا ريكيوا ruwa guri ne wanda yake heleluwa irin hwaje na'am baya rikewa ruwa sannan kuma wala tumbitu kala'a sai kai shuka uku da kyat ɗaya za ta kama sai kai ya mutu kai ya mutu kai ya mutu na'am manzo Allah ce to fa zalika mathalu man faquha fi dinillahi wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi fa alima wa allam wa mathalu man lam yarfa' bi dhalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bi yace to fa zalika wancananka mathalu man faquha fi dinillahi misalin wanda ya fahimci addinin Allah ne wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi wato sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ni da shi na shirye da ilimi ya amfanar da shi fa'alima ya san shi wa allama kuma ya koyar da shi ga jama'a shi.
na'am Wa matsalu mallam yarfa bi zalika ra'asan da kuma misalin wanda bai daga kan shi ba ga abin da Allah ta'ala ya turo ni da shi wa lam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bihi bi amshi ba shiryan Allah wanda aka turo ni da shi muttafaqun alaihi فقها بضم القاف على المشهور فقها فذلك مثل من فقها إذا فقه في الدين على المشهور وقيل بكسرها فقها ودن سكتي أنا تا فقها فذلك مثل من فقها في دين الله أي صار فقيها يذمنتو wanda ya fahimci addini na musulunci to wannan hadisi a ciki akwai bayani game da abin da ya shafi mutanen duniya ga baki ɗayansu na'am manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace misalin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo ni da shi na shiriya da ilimi kamar misalin mamakon ruwa ne mai yawa wanda ya sauka a duniya da ya sauka a duniya sai ya kasa kasa gida uku akwai gurin da yake amsar ruwa ruwa yayi kyau shuka ta yi kyau a gurin fa illam yusbaha wabilun fadallun na'am dan yayyahi kaɗan idan aka yi ya ishi wannan gurin wanda wannan gurin shi kuma ruwa ba a iya taruwa a gurin saboda rere ne ruwa yana zubuwa a gurin ko mu yawan shi kawai shan ya zai amma shi kuma ruwa idan kai shuka a gurin zai yi kyawu an gane ku irin jigawa irin wajen su jigayi da sauransu sai kuma na biyu shine gurin da yanayin nan duka guda biyu za su iya ɗaukansu zai zamanto gurin mai rere ne amma reren bai kai ba yanayin da za a ce mishi idan ruwa ya sauka a gurin mamakon ruwa ba zai iya taruwa ba saboda akwai gwadabe a gurin irin wajen su 'yar kulisa na'am an gane ko ka gurin guri ne wanda yake yanayi ne mai kyau sannan kuma ruwa yana taruwa a gurin sai kuma irin hako wanda yanzu za a yi ruwa a nan kaji an ce an yi kusan kilomita 80 amma in kaje kaɗan kana bubbuga kaɗan za a gani halka zo ƙarshen ruwan ko wannan bai kai ba kaga bai ratsa shi ba to haka ne mutane kashi uku ne daga cikinsu akwai wanda ya koyi addini na musulunci shine ya amshi shiryar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita da ya amshe ta shi a karan kanshi ya amfana kuma sai ya koyar da ita ga al'umma ya tanadi wannan ilimi din ya koyar da shi ga al'umma na'am shine ya zamanto wannan fakana minaha naqiyatun qabilatil ma'a fa anbatatil kal'a wal ushbal kathir wa kanat minaha ajadib amsakatil ma'a wani yankin gashi shi ruwan ya amfane shi da kyau da kyau ya yana aiki na addini na musulunci ya fahimci addini na musulunci kuma bai cin shi hallo kuma yake amfanar da jama'a akwai irin waɗannan mutanen wanda za ga shi yana da ilimi kuma yana mai yana koyarwa akwai wanda shi kuma gashi nan ya je shi ya korewa kan shi jahilci ya abudullaha ala basiratin amma ba shi da majalisi wanda yake koyar da addini na musulunci daga cikin mutane akwai wanda za a ga shi in sallar shi yake kasan wannan sallah ce wanda ma'aiki alayhi salatu wassalam ya koyar da sahabbai ita in azumi yake kasan azumin shi irin na mutanen kirki ne komai da yake irin na mutanen kirki ne amma baka san ba yana da wata halka wanda yake koyar da ko mutum ɗaya to wannan shi kuma shine wanda ya zamanto ƙabilatul ma'a fa ambatatul kala wal ushbal kathir gashi nan aiki da yawa suna gudanuwa a tattare da shi amma kuma bai rike ba wannan ruwa din ta yadda wani zai amfana da shi amma shi dai gashi nan yana amfanuwa da kayan shi a kullum yana cin gajiyar kayan shi sai kuma kaso na uku shine wanda lam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bi wanda shine ki'anun heleluwa ne zuciyar shi ke kasashiya ce saboda ba zai iya amsar wannan shirya na Allah ba wanda aka turo da ma'aiki alaihi salatu wassalamu da shi sannan kuma shi mai aikata da sai da ruwan ciki ake janyowa na guga to shi bai koshi ba ma za a hudda dawa ai sai in mutum ya koshi ne yake tanadi ya ajiya wani to shi bai koshi ma za a yi tanadi ya ajiya wani to shi ne mutane kashi uku ne kamar yadda wato ƙasa take kashi uku wani gurin ya zamanto ƙasa idan aka yi ruwa ko mun kaɗan kin shi za a ga ta yaba wannan ruwa ta amshe shi da hannu biyu idan aka idan aka yi shuka a gurin za ta fitar ita ce wannan rabuwa kamar yadda Allah ta'ala ce wa masal ladina yunfiquna amwalan fi sabilillahi kamathali kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha du'ifain fa illam yusibha wabilun fadallun wallahu bima ta'maluna basir an gane ku da kuma wato wanda shi kuma ya zamanto yana karatu ya korewa kanshi jahilci amma kuma shi baya koyarwa shine na biyu to shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce da mutumin na farko da mutum na biyu mazala sai ya haɗa su wajen misali saboda kowannensu najin ne sai ya ce فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ذاك cewa kamar misali ne na bangare ɗaya na ƙasa to misali ne na bangare guda biyu na ƙasa wanda za ta iya haɗa guda biyun duka da kuma wanda ɗaya za ta iya riƙewa shi ne za ta iya riƙewa bangaren ruwa ɗin ko bangaren shuka ɗin an gane ko to sai ce kuma fadhalika mathalu man faqwa fi dinillahi wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam wato sai abinda Allah ta'ala ya turo ni da shi ya amfana da shi shi wannan bawan Allah fa'alima ya koye shi a wajen malamai kuma wa 'allama ya koyar da shi ga mabukata abin sune ga ƴan uwan shi musulmai an gane ko al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin a babu fadli man 'allama wa 'allam babu fadli ilimi babu fadli man alima wa Allah fadala ta wanda ya je ya yi ilimi kuma ya zo yake koyar da shi shine wato shine a matsayi na farko daga cikin wato mutane sai kuma man lam yarfa bi zalika rasan wanda bai daga kan shi ba ma'ana allazi lam yarfa rasahu bima ursiltu bihi wanda bai ma daga kan shi ba da abin da aka turo ni da shi shi ba ruwan shi da makaranta in ka gan shi kawai a fada ne sai gardama ba wani abu da yake intaji na alkhairi kullum shi dai kawai garrama wane ya fi wane ilimi wane ya fi wane kaza wane ya fi wane kaza a zagi wancan a zagi wancan a yabi wanda aka dama a kushe wanda aka dama to shine ce walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bi bi amshi ba shirye na Allah wanda aka turo ni da shi wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi za mu kwana na abin da muka yi daidai allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik